الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna take tsarawa a wannan masallaci na bakin hanya dake garin Damba a karatunmu na jiya mun tsaya suratu al-an'am aya ta takwas bayani game da kafirai sun yi imani da alkur'ani mai girma ko kuma mu ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce sai an aiko musu mala'ika Allah madaukakin sarki ce idan ku muka aiko mala'ika din to ko babu jira ko dai abi ko kuma a halakar da mutane amma dan adam yana da tausayi in za a halakar da mutane zai yi addu'a zai ce ya ubangiji karka halakar da su a ɗan saurara musu amma mala'ika kawai zai zo ne da umarni na gaba ɗaya in ba su imani ba ka halakar da su yau muna uku ga watan ramadan hijira ta manzan Allah shekara 1446 wanda ya zo daidai da uku ga watan uku shekara 2025 za mu tashi kan aya ta tara cikin wannan sura ta al'an'am wanda ci gaba ne akan aya da muka karanta a baya wato cewa mala'e mushirkai sun ce ba za su yadda da annabi muhammadu ba sai an haɗa shi tare da mala'ika ya zo sannan su yi imani da shi a ubangiji ya ce walau ja'alnahu malakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون نعم وبنجي سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا da mun sanya shi manzo ya zama mala'ika wato a aiko musu mala'ika da ja'alna burajula da in mun tashi aiko mala'ikan ma a siffar mutum za mu aiko shi wala labasna alaihim ma yalbisu da mun sake rikidar da su rikitar da su kamar yadda suka rikitar da kansu da ganga a sunnar Allah subhanahu wata'ala ta tafi akan cewa mutum baya ganin mala'ika in ka ga ya ga mala'ika to wannan ranar ba zai kwana a duniya ba mutuwa ce ko kuma a kiyama amma a halittarsa ta zamansa na duniya ba zai iya ganin mala'ika a siffarsa yadda yake ba Allah bai yi shi yadda zai iya jure ganin mala'ika ba don haka idan mala'ika zai zo wurin mutum ko annabi ne a siffar mutum yake zuwa. Mu dubi annabi Ibrahim, alaihi salatu wassalam, annabi idan za ka ce girma da daraja da matsayi da rashin tsoro, to annabi Ibrahim ya kai. Saboda haƙura ya yi a jefa shi auta, akan yi kafirci, akan yi shirka da kaga dai ya kai kololuwa wajen juriya da jamuntaka amma mala'iku ba su zo masa a siffar mala'iku ba a siffar mutane suka zo hal ataka halilu baiti ibrahim iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qawmun munkaru faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin fakarrabahu ilayhi qala ala ta'kul annabi ibrahim da mala'iku suka tashi zuwa masa suka zo suka masa sallama za su wuce su halakar da alkaryar annabi alaihi salatu wassalam a siffar mutum suka mutane shi ne ya gansu a siffar baki har ma ya musu tanadi irin wanda ake wa mutane ya je ya samu wani ɗan daro ya yanka ya soya ya kawo musu cikin gaggawa ya ce ga abinci bismillah ku ci suka ce a ba ma cin abinci sai ya ɗan tsorata suka ce an aiko mu ne inna ursina ila qaumi lufi ko inna ursina ila qaumin mujrimi an aiko mu ne zuwa ga wasu mutane mujrimai masu laifi sai ya fahimci ashe mala'iku ne ba mutane ba kaga kenan ba a aiko mala'ika a siffar mala'ika zuwa gurin annabi balle kuma sauran mutane gama gari annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mala'ika zai zo masa a siffar mutum yake zuwa yakan zo masa a siffar dihiyatul kalbi hadisi na biyu cikin arba'una hadisi wallafan ashekh annawawi da mala'ika ya zo ga sahabban manzan Allah ga annabi duk ana tare a wace kama ya zo musu kamar mutum ya zo musu suka ce in bala alaina rajul muna zaune kwatsam tare da manzan Allah sai ga wani mutum ya kuma shadidi bayadu fiyalu shadidi sawadi sha'ari hadda tufafi irin na mutane a jikinsa ga bakin gashi ga farin tufafi ya zo ya zauna ya yi magana da manzan Allah ya masa tambayoyi na addini ya gama ya tashi ya tafi shi kansa manzan Allah bai fahimci mala'ika ba yana dai ba da amsa yana ba da amsa har ya gama daga baya ce ku je ku nemo mun mutumin da ya bai na tambayoyi na suna leƙawa sai ba su gan shi ba sai manzan Allah ce fa inda ku jibrilu a taku ya addini ku dina wannan mala'ika jibrilu ne ya zo muku don ya karantar da ku addini to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya tsara mutum baya ganin mala'ika in ka ga mala'ika shikenan zami zami bai bai da kai zamu rabu mun gane ko daga nan sai dai ka ganka a cikin kabari yawa a shine ubangiji ya ce walau ja'alnahu malaka da za mu sanya ɗan rakiya manzo ya zama mala'ika ko mu sanya manzo ya zama mala'ika la ja'alna rajulan da a siffar mutum zai shi ya sa ubangiji ya ce ƙullau kana fil ardi mala'ikatu yamsu na mutmainina da nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula idan da a ce akwai mala'ika a duniya kuma mutane suna tafiya cikin tsanaki cikin nutsuwa da mun aiko musu mala'ika a matsayin manzo amma idan ya sako a matsayinsa na mala'ika to babu wanda zai samu nutsuwa shi kuma annabi ana so ya ja mutane ne zuwa jikinsa ya isar musu da sakon Allah su faɗi bukatunsu da damuwarsu su koka masa ya koka ma Allah maɗaukakin sarki Allah ya sauko da sassauci da makamantansu shi yasa za ka ga sahabban manzan Allah sukan zo gurin manzan Allah su ce muna tambayanka akan abu kaza ya faɗa ma Allah Allah ce sa'alunaka an kaza suna tambayan ka game da kaza sai kaga an saukar da aya za a zo a saukar da hukunci su fara sai su ga yayi wahala su koka manzon Allah manzon Allah ya faɗa ma ubangiji subhanahu wataala sai kaga an sassauka wani lokaci su da kansu sahabban za su so su aikata wata ibada amma manzon Allah a matsayinsa na mutum ya kuma san mutane sai ya ga da matsala ibadan nan ba za a iya jurewa a yi ta yin ta ba sai ya ce ba za ku iya ba ya ce laula an ashukka ala ummati la'amartuhum bisuwaki ma'a kulli wudu'i wa fi riwayati inda kulli salati manzo Allah ya ce ba dan na kuntata ma al'umma ta ba da na umurce su da yin aswaki duk sanda za a yi alwala ko kuma duk sanda za a yi sallah kun ga idan mala'ika ne ina ruwansa ba ruwansa sallah ce ta dare wanda ake a ramadan manzan Allah ya fito daren farko an yi sallah da shi jama'a an haɗu ya yi limanci an yi sau biyu an yi sau uku daga nan yake fitowa da ya fito daga baya a sallar asubahi ya ga mutane sun cika masallaci makin ana ta jiransa ba a tafi gida ba sai ce na ji tsoron kada mu saba sallan nan a ce ta zama dole a ce ta zama dole kuma ba za ku iya ba kun gane yana jiye mana abin da ba za mu iya ba amma in mala'ika ne ba ina ruwansa su da idan suka yi sujada shi kenan har abada ba za su dago ba in suka tsaya suna tasbihi ba za su daina ba yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftu dan haka sai Allah yake aiko mana mutane ubangiji ya ce to da mun ga dama mun aiko mala'ikan dai a surar mutum za mu aiko shi kuma idan muka aiko shi a surar mutum din za ku ƙara taurin kai mun gane ku wadda labasna alaihi da mun ƙara rikitar da ku mun ƙara rikita ku ma yalbisun kamar yadda kuke rikitar da kanku da kanka malamai suka ce idan mutum zai yi taurin kai ya yi rikicin gangan to sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara toshe kwakwalwarsa sai wani abu da zai ƙara rikitar da shi ya sake zuwa masa ko da abin da zai amfane ka ne in ka rikice da gangan to sai ka ga sanda zai zo din sai ka ga ka rikice din kuma da gaske kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka suka rikice da gangan da aka ce su yanka saniya suka ce yaya saniyar take sun san saniya da yaran su aka faɗa musu ina ruwan ku kuje ku dauko saniya ku yanka sai aka fara ne aka fara rikitar da su aka ce saniyar ba budurwa ba ce ba kuma tsohuwa ba ce tana nan tsaka-tsaki sai abin ya ba su wahala suka ce to a faɗa musu kala hajji kala sai aka ce to saniyar yalwa ce ruwan ɗorawa ce suka ce dab saniyar ruwan ɗorawa ya za a yi a same ta kuma ba budurwa ba ba tsohuwa ba kuma ruwan ɗorawa suka ce a ƙara musu bayani aka ƙara musu bayani suka ƙara shiga duk aka ce saniyan ba kwanjalilliya ba ce ba ta huda ba ta bayi lafiyayya ce babu aini a jikinta kaga an sake an sake dilmiyar da su a ƙarshe ne sai da suka zo suka miƙa wuya suka ce wa inna insha Allah la mutadu in Allah ya da za mu shiryu a mana bayani to sai Allah ya fito musu da saniyar asifan da aka sifanta musu amma da tun farko ba su rikitar da komai ba ba su nuna wani abu ba da suka nemo saniya kowace iriya ce ko baka ko fara suka yanka ko ja ko namiji ko mace shikenan mun gane ko amma suka yi ta me suka yi ta tambayoyi suka yi ta tambayoyi suka yi ta tambayoyi suka rube sosai suka sha wahala don haka al'amari da addini idan ka ce za ka yi taurin kai za ka na rikitarwa kana ba da wahala to an dinga baka wahala ne kenan koyaushe a cikin ɗimuwa za ka na tafiya koyaushe a cikin rikici za ka na tafiya ba za ka zama mai wayayyen kai ba saboda ne dama ka nuna kai ba mai wayayyen kan ba ne ka nuna kai dolo ne don haka a haka za ka yi ta tafiya cikin dolanci mun fahimci wannan ko ma labbasa qaumin ala anfusihim illa labbasahumullah babu wasu mutane da za su rikitar da kansu da gangan su yi rikicin da gangan sai Allah ya ƙara rikitar musu da al'amura ya toshe kwakwalwarsu Allah madaukakin sarki da tadda ubangiji ya ce wala kad istihzi'a bi rusulin min qablika wala qad istihzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un na'am ubangiji yana rarrashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin wannan magana da suka ce sai an sako da mala'ika isgilanci ni din ba ku yadda da ni ba tunda na tashi a cikin ku kuna ce min al-amin kuna ce min as-siddiq kuna mun lakabi da sunaye masu kyau mai gaskiya mai amana kun yadda da ni ban taɓa muku ƙarya ba ban taɓa cutar da ku ba kun san da mutumin kirki amma yanzu ku ce sai an haɗa da mala'ika ya zo ya min shaida cewa Allah ne ya aiko ni kun ga wannan akwai izgilanci akwai cin fiska a cikin al'amari sai ubangiji ya rarrashi manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya muhammadu ka kwantar da hankalinka kar ka damu ka yi haƙuri wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika an yi izgilanci a annabawa da dama da suka zo kafin ka ba kai ne annabi da aka fara masa izgilanci ba sunnar masu sabon Allah kafirai shine suka yi izgilanci a annabawansu dan haka ka yi haƙuri wannan sunnar kafirai ce mushrikai ne fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai waɗanda suka yi izgilanci sai izgilancin ya dawo kansu Allah ya saukar musu da azaba anan wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya ce an yi izgilanci ya annabawa amma bai faɗi annabawan ba amma idan muka bibi alkur'ani mai girma za mu ga annabawa daban-daban an musu izgilanci bari mu ɗauki misali annabi nuh alaihi salatu wassalam da ya zo ya yi wa'azi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ba a imani ba a ƙarshe ya yi addu'a Allah ya kawo buɗe tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba. Ubangiji ya umarce shi ya ce, Ka nemo itatuwa kai jirgin ruwa, ya zo ya nemo itatuwa yana jirgin ruwa, ya nemo kusosi da katako yana bubbugawa za ta alwahin wadusur, ya haɗa jirgin ruwa, yana cikin jirgin ruwa, Ubangiji me ya ce game da shi, wa kullama marra alaihi malakun min kaunihi sahiru minu duk sanda wasu mutane suka zo wucewa daga cikin mutanensa in suka zo giftawa ta yadda yake jirgin ruwa suka ga yana kwale-kwale sakhiru minhu sai su masa isgilanci Ƙala sai annabi nuhu yace in taskharu minna in kuka mana isgilanci fa inna naskharu minkum kama taskharu mu ma za mu muku isgilanci kamar yadda kuke mana isgilanci me suke masa sai suke ce masa suke ce masa akunta najara ba'ada an kunta nabiyya a'a ka dawo ka zama kafinta bayan da kai annabi ne ina annabta take an bar annabta an dawo kafintanci kenan abin da suke faɗa masa kenan suna masa izgilanci ai gwarawa da kafintancin kake da ya fi maka sai ya ce in kuka mana izgilanci za mu rama Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu da azaba ubangiji ya ce fa akhadahum tufanu sai tufa da ya kama su wa hum zalimun suna me suna azzalimai Allah ya dilmiyar da su a ruwan tufana fa fatahna abawaba samai bima'in munhamir ko wa fajjarna al-arda uyunan faltakal ma'u ala amrin qad qudir Allah ya umurci wato sama ta bude ruwa ya ta zubowa wa fajjarna al-arda uyunan muka bude kasa aka samu idaniyar ruwa yana bulbulowa faltakal ma'u ala amrin qad qudir ruwan sama da na kasa suka haɗu aka halakar da wa mutanen da ba su imani ba shine fa haqa bil ladina sakhiru min ma kanu bihi yastazib sun yi izgilanci kuma izgilancin ya dawo kansu an musu azaba mun gane waɗannan adawa sun yi izgilanci a annabiwa annabi hud alaihi salatu wassalam da ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka ce in naqul illa taraka ba'du alihatina bisu'i qala inni ushidu allaha fashhadu ay fashhadu ko annima abu minan minash shahidi suka ce kai annabi hu ba wani abu da muke zato game da kai sai dai muna ga gumakanmu sun dan taba ka gumakanmu sun taba ka kamar yadda in ka zo kana wa'azi sai a ce za a maka jifa za a maka sannu za a maka sihiri sai ka ga mai karamin niyya mai karamin ikhlas wanda dama ba da gaske yake ba sai ka ga ya tsorata sai suka tsoratar da annabi Nuhu aihudu alaihi salatu wassalam cewa ai gumaka sun taba shi shi yasa yake aibanta gumaka me ya faru azaba ta sauka musu ubangiji subhanahu wataala ya saukar musu da azaba ya halakar da su gabaki da fa akhadathum fa akhadathum rajafatu eh wane ne eh fa asbahu fi diyarihim jasimi Allah ya saukar musu da azaba sai suka wayi gari duk sun gurfana ba wannan ba Allah ce wa fi adin iz arsalna alaihim rihal aqim ga adawa muka aiko musu iska iska wacce take marar haihuwa mummuna a ciki mummuna mai shukumanci a cikin ta haka Allah ya aiko musu ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karrami duk abinda iskan nan ta biyo ta kansa ba ta kyale shi in ta samu bishiya sai ta mai da bishiyar nan kamar karmani da dabbobi suka ci suka tattaka haka ta yi kacakace da komai da komai ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da su da suke izgilanci awa annabi hudu alaihi salatu wassalam annabi salihu an masa izgilanci suka ce ya salihu kad kun tafi na marjuwan qabala hada da dai kai abin girmamawa ne a cikin mu kafin ka zo ka ce mana Allah ɗaya ne amma yanzu kai ba abin girmamawa bane Allah madaukakin sarki ya ce me fa akhadathum rajafatu fa asbahu fi diyarihim jathimin tsawa ta kama su suka wayi gari suna gurfane a cikin gidajensu duk Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su to duk wani wanda zai izgilanci a addinin musulunci to Allah maɗaukakin sarki zai halakar da su haka su ma waɗannan wanda suke izgilanci a manzon Allah Allah ya halakar da su a yakin bada an yi kace-kace da su manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo ya tsaya a bakin rijiyar da aka jefa manya-manyan ƙureshawa da aka kashe a yakin badar ya ce musu inna wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mun tarar da abin da ubangijin mai mana alkawari gashi nan gaskiya ta tabbata kuma kun ga gaskiya ta tabbata kun ga me azaba ta afka a kansu saboda me saboda izgilanci dan haka ubangiji subhanahu wataala yake rarrashin manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cewa ba shi kadai bane annabin da aka masa izgilanci dan haka ya hakuri kuma duk mai izgilanci a addinin musulunci to zai ga ranar izgilancin sa da izinin Allah madaukakin sarki azaba za ta sauka a kansa matukar bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ce kul siru fil ardi fanzuru thumma قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين Ubangiji ya ce, Ka ce musu, Kul ka ce, Siru fil ardi, ku yi tafiya a doron ƙasa, sun manguru, sannan ku yi la'akari, ku duba ku gani, kai fa kana aqibatul mukazzibi, yaya ƙarshen masu ƙaryata annabawa ya kasance. Mun ba da labarinsu, wanda suka kakaryata annabawa ga irin azabar da Allah ya musu Allah ya ce to mu zama muna tunani da irin waɗannan mutane muna tunani akan irin waɗannan mutane da sun zo sun yi abin da suka ga dama kuma ƙarshen su bai yi kyau ba mummunan ƙarshe yana ga wanda ya ƙaryata annabawan Allah ya ƙi yin imani da su ya yi abin da ya ga dama kyakkyawan ƙarshe tana ga wanda ya imani da Allah ya gaskata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka gaskata manzannin Allah to Allah madaukakin sarki zai sa karshen ka tai kyau Allah zai sa karshen ka tai kyau dan haka muna la'akari da irin waɗannan mutane da Allah madaukakin sarki ya halakar a baya sun ƙaryata annabawa sun ƙaryata littattafan Allah ba su imani da Allah ba karshen su ya zama mummunan karshe to kada mu bi irin hanyar da suka bi mu canja hanya mu imani da Allah mu yi imani da manzanninsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa ahlihi wa sallam wannan kenan ubangiji yace kul liman ma fi samawati wal ardi kul liman ma fi samawati wal ardi kul lillah كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل كفتا مسو يا النبي محمد لمن ما في السماوات والأرض abin da ke sama da ƙasa na wane ne kul ka ce musu ka ba da amsa lillahi na Allah maɗaukakin sarki ne gaba ɗaya ka taba ala nafsihin rahamata Allah ya wajabta rahama a kansa cewa zai yi tausayi la ya jama annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi tabbas zai tara ku ranar tashin alkiyama wannan ranar babu kokonto a cikin sa allazina khasiru anfusahum wanda suka yi asaran kansu fahum la yu'minuna sune waɗanda ba su imani ba wanda bai imani ba shi ya asaran kansa a ubangiji ya ce ka ce musu ya kai annabi Muhammad abin da ke sama da ƙasa na wani ne wannan yana nuna mana mai tauhidin rububiyya kenan mallaka wa ya mallaki abin da ke sama ya mallaki abin da ke ƙasa mun gane ko kul to idan ka musu wannan tambaya ka faɗa musu ba mai mallakan abin da ke sama da ƙasa sai Allah madaukakin sarki mun gane ko ba mai mallakan abin da ke sama da ƙasa sai Allah madaukakin sarki ba za su musa ba za su tabbatar ma cewa eh na Allah ne to idan kwa an yadda abin da ke sama da ƙasa na Allah ne kai ma kana ciki to me yasa ba za ka bauta ma Allah din ba mun gane sai ka bauta ma Allah subhanahu wataala tunda ka yadda kai ma mallaka ce ta Allah Allah ne ya mallake ka to ya zaka zo ka bauta ma wani wanda baya iya mallakan komai sai ubangiji yace kataba ala nafsihi rahma ubangiji ya wajabta rahma a kansa abu huraira radiyallahu ta'ala an hadisin yana cikin sahihu muslim a yace lamma khalaqallahu al-khalqa kataba kitaban indahu fawqa al-arshi inna rahmati taghlibu ghadabi lokacin da Allah ya halicci halittu gaba daya aka gama halittan komai da komai sai Allah ya yi rubutu a cikin wani littafi littafin yana nan a wajen Allah a al-arshi inda hu faukal arshi yana saman al'arshi inna rahmati taghlibu ghadabi rahmata ta rinjayi fishina inji Allah madaukakin sarki fushin Allah bai kai rahmar Allah yawa ba Allah madaukakin sarki yana da rahama mai yawan gaske wanda rahamarsa ta fi fushinsa mun gane wannan ko rahamarsa ta ninka fushinsa shi yasa Allah madaukakin sarki baya azaba a mutum daga zaran ya saba masa manzon Allah ce lauka nake duniya tazinu inda Allah janaha ba'ubat ma suqiya minha kafiru shurbatuma ko ma saka minha kafiru shurbatuma da duniyan nan wani abu ne mai matsayi a gurin ubangiji subhanahu wataala to da kafiri ko dubar ruwa ba zai sha ba kwankwada ta ruwa mun gane ko kurba ɗaya na ruwa da ba zai samu ba saboda kafircinsa sai Allah ya hana shi wanda zai sha amma Allah mai rahama ne sai ya zama rahamarsa ta shafi kowa da kowa ta shafi mutum bishiyoyi aljanu dabbobi mutanen musulmansu da kafiransu a musulman da mai bin Allah sosai da mai wasa da addininsa kowa rahamar ta shafe shi kataba ala nafsihi rahama Allah shi da kansa ya wajabta ma kansa zai zama mai rahama kun ga wannan ma yana nuna mana ne mu bi Allah subhanahu wataala domin ne domin mu samu wannan rahama din to wannan rahama da Allah ya wajabta ma kansa manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yace kashi 100 ce rahamar ta kasu kashi kashi 100 sai aka dauko daya sai aka kasa mana ita a duniya gabaki daya da ita muke jin tausayi da ita uwa take jin tausayin ɗanta miji yake jin tausayin matarsa mata take jin tausayin mijinta ɗa yake jin tausayin iyayensa mun gane ko da ita kafiri ya samu arziki da ita musulmi ya samu arziki duka rahama guda ɗaya ce sai ya tanada rahama casa'in da tara ya ɓoye su ba za a same su ba ba za a watsa rahamar ba ba za a raba ta ba sai a gidan aljanna a masu imani waɗanda suka shiga aljanna kaga kenan ni'imar da ke gidan aljanna ta wuce misali wannan ku duk jin daɗin da muke a duniya tun daga annabi adam har a je karshe duk akan rahama guda ɗaya ce kowa da kowa kuma yana samu to amma casa'in da taran nan sai a yan aljanna kaɗai su kaɗai za su samu wannan rahama ya Allah muna roƙon rahamarka ya Allah ka saukar mana da rahamarka da jin kanka a duniya da kuma lahira ubangiji yace kataba ala nafsihi rahama Allah ya wajabta rahama a kansa da yace ya wajabta rahama sai aka sake rarrashin mai imani ya nutsu in dai da gaske kana da imani sai Allah ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah zai hada kuran tashin alkiyama babu kokonto akan tashin alkiyama za a yi ta to a wannan lokacin za ku ga rahmar Allah. Allah zai mana hukunci da adalci, Allah zai mana hukunci da tausayi, saboda rahamarsa a wannan ranar in dai ka mutu da imani in dai ka mutu da imani ka yadda da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah baka aikata wani abu da zai warware maka wannan kalmar ba to Allah zai ninka maka aiki iya wannan kalmar ita kai za a ninka maka ladanta inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zaluntar mai imani ladan aikinsa ko da kwa iya aikin da ya yi bai wuce kwayan zarra ba in kai aiki mai kyau kamar kwayan zarra sai Allah ya ninninka maka ladan aikin ka samu lada mai yawa daga gare shi shigar da kai gidan aljanna Allah subhanahu wataala ba wansa kawai abin da dai ake gudu ka mutu kana mushriki mun gane ko ka mutu ba akan tauhidi ba to wannan ita ce matsalar amma in ka mutu akan tauhidi alhamdulillah da izinin Allah zaka tsira ko da ka shiga wuta zaka tsira saboda rahama ta Allah madaukakin sarki Allah ya rubuta rahama a kansa zai hada ku ran tashin alkiyama zai muku sakamako idan mutun ya cuce ka ka kwantar da hankalinka Allah mai rahama ne Allah zai kwato maka hakkinka zai baka mun gane wannan idan kai mai cutar mutane ne ka sani Allah mai rahama ne Allah ba zai kyale ka ya bar wancan da ka zalunta ya ƙi masa hukunci ba Allah sai ya kwato masa haƙƙinsa a wajenka ran tashin alkiyama sai an kwato haƙƙi a wannan lokacin kuma ɗan ayyukan da kai na lada in ka je lahira kana ganin su suna da ƙima ko mahaifinka ne ba za ka iya ɗaukar lada ɗaya ka bashi ba to haka za a karɓa a bai ma wanda ka cuta saboda Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne jin kan Allah rahamarsa bai sa ya yi zalunci ba baya sa ya yi zalunci yakan yi hukunci a wanda ya cancanci a masa hukunci wannan rahama ce yakan ba da lada a wanda ya cancanci a bashi rada lada wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya dace ubangiji yace allazina khasiru anfusahum wanda suka yi asaran kansu asara duk asara da mutum zai yi tana da sauki matukar bai yi asaran kansa ba misali bari mu bada misali Allah ya kiyaye sai aka ce ga wasu mutane ɗan fashi sun tare su da ɗan fashi suka tare su sai aka ce amma sun kwace wayoyinsu da kuɗinsu sun bar su haka sai ka ce an ce alhamdulillah tunda ba su taɓa su ba mun gane ko ta ga da yanzu an yi asaran kawunan da shi kenan ba magana ba kanta amma tun da iya arziki aka taba dukiya aka taba to da sauki idan wani abu ya tashi na hatsari in aka ce an yi hatsari motar ta yi kwatsa-kwatsa amma direban ya fita lafiya sai ka ji ana alhamdulillah mutanen cikin motar sun fita lafiya sai ka ji an ce alhamdulillah kayan motar ya tarwatse mun gane ko an yi asarar dukiya amma mutanen lafiyansu karo ba a mutu ba sun fita lafiya sai ka ji an ji daɗi to babu asarar da tafi asara a ce mutum ya asarar kansa asarar kai kuma shine ka mutu ka shiga wuta qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum ka fada ya kai annabi asalin wanda ya asara shine a ce ya rasa kansa yau ya mutu bai shiga aljanna ba to wannan shine asalin mai asara shine bai riba ba shine mutumin da bai ci riba ba shi ne Allah ce fahim layi uminuna su ne waɗanda ba sa imani don haka bi iya ƙoƙari duk abin da za a yi mu tsira da kanmu duk abin da za a yi mu ceci kanmu duk abin da za a yi mu ribaci kanmu kar mu yarda mu rasa kawunanmu ranar tashin alkiyama a ce an ɗauke mu an jefa mu a wuta idan muka bari aka samu a wuta to mun gama asara mun gama lalacewa mun fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu amma duk abin da za ka rasa in dai ba kanka ka rasa ba to da sauƙi da sauƙi ta zo ma gidan sauƙi don haka idan muka fahimci cewa ka rasa kanka ita ce matsala za ka iya ɗaukan dukiyarka ka bayar don ka sai aljanna za ka iya zama ba ka da ko kwandala in aka ce in ka ba da wannan kuɗin za ka shiga aljanna za ka iya barin rayuwar duniya in aka ce in ka mutu za ka shiga aljanna mun gane ko domin ka zauna ɗin baka samu aljannan baka shiga wuta to shine kayi asara duk wani abu mai tsada mai matsayi a gurinka zaka iya rasa shi saboda me saboda ka samu gidan aljanna saboda ka samu yardar Allah subhanahu wataala to mu fahimci wannan cewa asarar kawunan mu ita ce babbar asara babu asarar da ta fita kuma mu ji arabu za mu iya rasa komai don mu samu gidan aljanna domin abin da ka rasa ɗin ba rasa shi kai ba shi ne rabanka saboda mi Allah zai mayar maka da gurbi ya sakanta maka da mi sakamako mai kyau shi ne gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu akwai lokaci ko na ci gaba
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ubangiji yana ƙara tabbatar mana da rububiyarsa kuma shi ya cancanta a bauta masa sai ce walahu nasa ne ma sakana filleli sakana bi ma'ana istakarra duk abinda ya tabbatu yake nan yake rayuwa ko ya kasance a cikin dare ko kuma a rana a wuni to duk na Allah ne abin da za ka iya nemansa ka gan shi da daddare akwai shi ko ka gan shi da rana akwai shi to mallakar Allah maɗaukakin sarki mun gane ko komai kenan na waye komai na Allah ne shine ma'anan abu wa huwa samiu kuma shi Allah mai ji ne al-alim kuma shi masani ne yana jin maganar yana jin shaidar yana jin ibadar alim kuma shi masani ne da ayyukan da kuke aikatawa mai kyau da mara kyau kuma ba zai manta ba zai muku sakamako abin akan abin da kuke aikatawa dan haka a tsaya a bi Allah subhanahu wataala wannan aya ta tabbatar mana da me ta tabbatar mana da rububiyya ta Allah madaukakin sarki cewa komai nasa ne sannan ta tabbatar mana da sunayen Allah as-sam'u wal ilmu Allah yana ji kuma Allah yana da ilimi iliminsa ba irin ilimin bayinsa bane ya san komai babu abin da yake buya masa sambu jinsa ba irin jin bayinsa ba ne Allah yana jin komai yanzu da za mu zo masallacin nan duk mai ta karatun alkur'ani Allah yana jin karatun kowa mun gane ko ba masallacin nan ba duk duniya da za mu zo mai ta magana a je kasuwa ana yare kala-kala a yi yare kamar guda goma ko dubu ko sama da haka Allah na jin yaren kowa yana jin maganar kowa ba wata magana ba ta shiga cikin maganar wani ta kowa dalla-dalla Allah ya sani yana ji shi ne jin Allah maɗaukakin sarki kun ga ba irin jin halittunsa ba ne ubangiji ya ce ka ce musu na قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم نعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين نعم ubangiji ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul kace a ghayra Allah attakhidhu waliyan wani Allah zan riƙa a matsayin waliyina abin bauta fatiris samawati alhali Allah shi ya halici sama da ƙasa wa huwa yut'imu kuma Allah shi yake ciyarwa wala yub'am Allah ba a ciyar da shi kul inni umirtu kace musu ya annabi Muhammad ni an umurce ni an akuna awwala man aslam na kasance farkon wanda ya musulunta wala takunanna minal mushrikin kuma an umurce ni kada na zama cikin mushrikai an hana ni na kasance cikin mushrikai wannan aya mushrikai sun tallata wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rayuwa ta duniya suka ce za mu tara maka dukiya ga baki ɗaya sai ka fi kowa arziki a wajenmu a cikinmu sannan in mata kake so ka duba duk wata mace da ta kai mace a garin maka ko matar wani ne sai mun kwace mun bakanta mun gane ko idan mulki kake so za mu baka ba mai fita a garin maka ya tafi rani ci rani ko bulaguro ko kasuwa sai ya zo ya ce zan fita sai ka ba shi dama sai ka ba shi visa na fita mun gane ko aka kawo aka bujiro manzon Allah waɗannan abubuwa gabaki da sai Allah ya ce to ga amsar da zaka ba su ka ce musu a ghayra Allah attakhidhu waliyan wani Allah zan rika shine ya zama majibancin al'amari na fatir samawati wal ardi bayan Allah shi yayi sama da ƙasa kun ga wannan yana nuna mana me tauhidin rububiyya tastalzimu tauhidar uluhiyya in mun yadda Allah ne yayi sama da ƙasa to dole mu yadda shi kadai zamu bauta masa dole mu yadda shi kadai ne abin bauta mun gane wannan wa huwa yut'im kuma Allah shi yake ciyarwa ko kuna ga za ku haɗa mun abin duniya to ko duk abin da za ku ban Allah ne ya bani ba ku kuka ban ba Allah ne yake ciyarwa wala yub'am Allah ba a ciyar da shi ya kamata mu dubi ni'imar Allah da Allah yake ba mu abinci muke ci mu tsaya mu bauta masa shi shi kare mun gane ku Allah yana arzuta mu wannan aya ta yi kama da faɗin Allah subhanahu wataala walaula an sabbatnaka laƙari kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila ba dan mun tabbatar da dugadiganka akan imani akan tafarki na musulunci ba da ka karkata zuwa gare su da ka karkata zuwa gare su su suna son manzon Allah ya bar addinin musulunci ya dawo ya bi addinin su amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dugadigan manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akan addinin musulunci bai karkata zuwa gare su ba shine sai ubangiji ya ce ka ba su irin wannan amsa din wa huwa yud'im wa la yut'am Allah shi yake ciyar da ni shi yake ciyar da kowa da kowa ba a ciyar da shi irin wannan amsa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da yazo yana da awa a mutanansa yana nuna musu Allah ɗaya ne a bar bautan gumaka da suka tambaye shi wane ne ubangijinka sai daga cikin amsoshin da ya ba su sai ce wallazi huwa yubimuni wa yasqi ubangiji na shine wanda yake ciyar da ni kuma shi yake shayar da ni shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai dan su bauta ni Allah ya ce dalilin da yasa aka halicce mu menene bautar Allah shi kadai ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun bana bukatan arziki a wajen su kuma bana bukatan su ciyar da ni inna Allah huwar razzaq Allah shine mai arzutawa zul quwwatil matin kuma shine mai tsananin karfi Allah shine mai karfi shine mai arzutawa to idan ka tabbatar cewa Allah yana da karfi Allah shine mai arzutawa Allah shine mai ciyarwa, Allah shine mai shayarwa, sai aka ambaci wannan ni'ima ta ciyarwa ba a ambaci sauran ni'imomin ba, domin ni'imar cin abinci tana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki mu bayansa. Kuma ana buƙatar cin abinci kullum, sai Allah ya ambace ta. Amma akwai ni'imomi da yawa, amma sai aka ambaci ni'ima ɗaya. Sai aka ambaci ni'ima ɗaya. Ubangiji ya ce, Kutilal insanu ma akfara. min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqbi eh thumma amatahu fa aqbara thumma idza sha'a anshara kalla lamma yaqbi ma amara sai aka ce fal yanzuril insani ila ba'ali Allah ya ce Allah ya tsine wa mutum kuwa ma akfarahu wa ya kai shi yawan kafirci da aka yi bayani akan matakan da aka halice shi sai aka ce to ya duba abincin da ma yake ci ya aka yi aka samu abincin mu muka saukar da ruwa daga sama ya sauko aka fitar da kwaya kala-kala ya samu abincin da zai ci ya ku ‘yan uwa ko iya abincin da muke ci ya kamata mu tsaya mu bauta mu Allah madaukakin sarki shi kare shi mu yarda cewa shi kadai ne abin bauta balle kuma ga ni'imomi da yawa da Allah madaukakin sarki ya mana ga ni'imomi da yawa da Allah madaukakin sarki mana dan haka mu tsaya mu kalli ni'imomin Allah maɗaukakin sarki wanda rahama ce a gare mu sai su sanya mu ƙara kaɗe tashi a wajen bauta ba za mu bauta mu wani ba sai shi kaɗai ubangiji ya ce wa kuwa yi wala yi ba'am kuni inni umirtu an akuna awwala man aslam a nan wato akwai abin da ya kamata mu duba idan kana da awa na farko dole ka zama kana da tsananin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala bayan ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala to ka nemi hanyoyin dogaro da kai ka samu sana'a ka samu aikin yi kar ka zauna kana da'awa wai wani alhaji shi yake taimaka maka mun gane ku wani alhaji shi yake taimaka maka ko wasu mutane su suke taimaka maka duk ranar da ka zo da gaskiyar da ransu baya so za su nuna ba sa son wannan gaskiya kai kuma in ka tuna cewa su suke ciyar da kai su suke shayar da kai to sai ka ga ba za ka iya faɗan wannan gaskiya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ki bin addinin mushrikai me dalilin sa allahu huwa yud'im wa la yut'am allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi wa wa yake ciyar da ni allah dan haka tunda ba ku kuke ciyar da ni ba ba zan musarran ku ba dole na faɗa muku gaskiya mun fahimci wannan ko tunda ba ku kuke ciyar da ni ba kuke shayar da ni ba ba zan bi addinin ku ba addinin Allah madaukakin sarki zan bi Allah madaukakin sarki ya dace da ku kul inni umirtu an akuna awwala man aslam ka faɗa musu ni an umurce ni an umurci annabi Muhammad ya kasance farkon wanda ya musulunta ya miƙa wuya kowane annabi a zamaninsa a cikin al'ummarsa shine farkon musulunta shine farkon musulunta wannan shine abin da ake nufi awwala man aslama min ummati cikin al'ummata ai wato akwai rashin tunani ko rashin hankali annabi a aiko shi da aya kuma a ce bai musulunta ba ya karkace ba zai taɓa yiwa ba Allah baya aiko annabi sai ya san annabin ba zai karkace ba kwata-kwata ma kana lin eh Allah madaukakin sarki yake cewa a suratul ali imran a hmm ba ma kana li basharin ba suratul ali imran ne eh ma kana kunu ihim ma kana li basharin an yukallimahu Allah ma kana li basharin malan tunomin aya akan cewa a aiko annabi da aya amma kuma ya zo ya zama bai musulunta ba a subhanallah eh walakin kunu rabbanina me farkon aya bima kuntum tu'allimuna alkitaba bima kuntum tadrusun aha ubangiji yace ma kana li bashari an yi utiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun babu yadda za a yi a ce ga wani mutumi Allah ya bashi littafi ya ba shi hukunci ya ba shi annabta kuma ya zo ya ce a mutane a bi wani eh, ku zama bayina ku bar Allah maɗaukakin sarki mun gane ko ko kuma ku yi shirka ku bar Allah maɗaukakin sarki Allah ce walakin kunu rabbani na bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ku zama bayin Allah na gari saboda koyar littafi da kuke da kuma darasi da kuke yi a cikin littafi wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ملائكة annabawa ba sa umurtan ku cewa ku riki mala'iku ko ku riki annabawa a matsayin iyayen giji ko ma bayan Allah subhanahu wataala ba za su yi haka ba babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya aiko manzo kuma manzan ya karkace ya bi wani addini ba addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ba mun gane ko duk wani annabi shine farkon wanda yake imani a cikin al'ummarsa in aka saukar masa aya shine farkon wanda yake karban wannan aya din shine farkon wanda yake aiki da wannan aya din ko da kuma babu wanda zai imani sai shi kadai to shi kadai ne mai imani a cikin wannan al'umma din mun fahimci wannan ko annabawa ba sa karkacewa ba sa barin hanyar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce kul aghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahil wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la takunanna min al-khasirin ka fa eh la yahbatanna amalaka wa la takunanna min al-khasirin ubangiji yace ka fada musu ya ku jahilai wani Allah kuke so na bauta kuna so na bauta ma wani Allah ne Allah ya ce an yi wahayi a gare ka kun ga wahayin da aka masa shi zai masa linzami ya hana shi bauta ma wani Allah subhanahu wataala saboda yana da ilimi yana da ilimi Allah ya saukar masa da wahayi to wannan wahayi da ilimi da Allah ya bashi zai zama masa garkuwa ba zai sa ya bauta ma wani Allah subhanahu wataala ba wallahu ta'ala alam a zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladansa abinda muka yi kuskuren bayaninsa eh wannan ajizanci ne da dan adam ilimi na gurin Allah Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu gibbinta ya nuna mana bata bata ne ya ba mu ikon guje mata a jiya an yi tambaya wata mata ta ce tana kusa da masallaci duk abin da ake a masallaci kamar a gabanta ake yi za ta ji kiran sallah za ta ji komai da sallah da kabbarori za ta iya bin masallaci sallah tana cikin gidanta amsar ba za ta iya bi ba mun gane ko ba za ta iya bi ba sai ta zo masallaci tukuna ai wani abu zai iya kasancewa muna amfani da sola sai muka ga wutan nefa sai mu yi amfani da wutan nefa muna cikin sallah sai aka ɗauke wuta ya zaki kina ji na ko ta ce kina ji idan aka ɗauke wuta ya zaki mun gane to ba zai yi wa ki bi masallaci sallah saboda kina jin duk abin da ake yi ko da mukaddara kuma ba za ta taɓa samun matsala ba a'a sai kin zo masallacin mun gane ko ba za ki a can gefe daban cikin gidanki ga kuma masallaci ba wannan shine hukuncin bin sallah daga nesa ba a bin sallah daga nesa ka zo masallaci ka bi sallah wallahu ta'ala a'lam abu na gaba jiya mun yi bayani mun tallata neman taimako na neman kayan sauti da kuma waya musamman shi kayan sauti din yana da muhimmanci wadda za mu na wa'azi a wasu gurare daban-daban ba nan cikin gari ba a kuma taimakawa ne wajen yada da'awa alhamdulillah an nemi taimako a gudun tafsirin mata an samu tallafi na naira dubu ashirin da ɗari bakwai allah ya saka musu da alkhairi amma da aka nema a gurin maza na'am muna yau Allah ba mu ikon taimakawa Allah ba mu ikon taimakawa Allah ya hore mana Allah ya sanya mai rayuwar mu albarka tabbas maza ana kokari wallahi ana kokari kai ne za ka ciyar da abinci iyalanka ‘ya'yanka ga sunan birjik Allah ya ɗaura maka nauyi kuma wannan shi ne haƙƙi na farko a kanka kafin ka ɗauko ka kawo masallaci a yi taimakon addini sai ka taimaki iyalanka ka ga ba matsala ko kuma matsalar ‘yar kaɗan ce mun gane ko idan matsalar ‘yar kaɗan ce an ɗansa wani abu da zai ɗan wadatar daidai gwargwado to kana iya ɗaukowa kuma ka taimaki addini mun fahimci wannan ko to Allah ya ƙara buɗa mana Allah ya sanya mu rayuwar mu albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh